الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gome rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a cikin birnin Azare jihar Bauchi Najeriya a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyyah على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ولفضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري ربطا رحمه الله تعالى أيو ذا متقبا لقى إند مكتايا ذا متاكي أدرسين قوم كافيو ديانات الأرض الدين اللارباوة ديانات الأرض addinan larabawa kafin zuwan addinin musulunci wani addini ne larabawa suke yi kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana mu'zamul arabi yadinuna bi dini ibrahim alaihi salam mafiya yawan larabawa suna bin addinin annabi ibrahim kuma kowa ya sani annabi Ibrahim maji daɗi ne na Allah wa taqaza Allahu Ibrahim khalila kamar yadda Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan wahida shi karan kansa al'umma ce guda yasa a can aka ce aka yi wahayi zuwa ga annabi an ittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikeen saboda shi kaɗansa al'umma ce saboda haka yin kaɗauka a nan duniya muna da kabilu daban-daban da nahiyoyi daban-daban to duka in ka tattara mu in aka tsora mu a mizani idan aka tsora annabi ibrahim a ɗaya mizanin zai rinjaye mu gaba daya bale ma mu zamanin da matsiyata suka yi yawa muna zamanin da matsiyata suka yi yawa to don haka addinin annabi Ibrahim shine Laraba suke bi mun zo annaka zuriyatuhu fi makka tun lokacin da zuriyansa suka tashi a makka wato karkashin ɗansa annabi Isma'il alaihi salam wantashara fi jaziratil arab kuma suka watsu a tsibirin larabawa kamar yadda muka yi bayani a can baya yankin iraki da yankin yaman da yankin ka har ma larabawan da suka tsallaka suka shigo misra wa kanu ya'buduna Allah suna bautawa Allah ne ki kadai wa yuwahidunahu suna kadaita ki wa yaltazimuna bi sha'air dinihi al-hanif kuma suna lazimtuwa da alamu na addini waɗanda suke tsayayyu hatta tala alaihim al-amadu har sai da zamani yayi musu tsawo wa nasu haddan mimma zukiru bihi suka manta wani rabo daga abin da aka tunatar da su wato aka dan fara sakaci kenan daman an fara rike abu da tsanani to a hankali a hankali kuma sai a zuwa na sassakewa abin da ya faru gare su kenan illa annahum baqiya fihim at-tauhid duk da haka akwai kadaita Allah cikin al'amarin su wa iddatu sha'air min hadha din da waɗansu alamu na addini na wannan addinin Allah din wanda annabi Ibrahim ya kawo maka ce sha'air ana nufin alamu na addini musamman waɗanda suke da muhimmanci yanzu kun ga sallan lahiya ta fito daban sallan azumi ta fito daban wata ramalana ya fito daban aikin hajji ya fito daban ranar juma'a eh wanda ma yanzu da yan zamani suka mai da ranar juma'a kaman ba ranar da take da muhimmanci ba wanda ana son mutum ya yi wanka ya sanya turare mu dai lokacin da muka tashi muna yara kanana mun san sabon kaya sai ranar juma'a ke samu daman daga ranar sallah sai ranar juma'a da wani ko zai gaika masallacin juma'a ma da jallabiyan bacci ya fito daga shagon sa kenan ko ya fito daga wajen aiki ko wajen leburancinsa alhali ba haka ake so ba ana so sallan juma'a a sa kaya mai kyau wata rana umar dan khattab ya fita wajen masallaci sai ga wata riga ta ba shi sha'awa ana sayar da ita sai maza maza ya zo ya samu annabi ya ce ya rasulullah ka sai wannan riga ka rinka sawa ranar juma'a da kuma ranar da idan baki suka zo yanzu an ce akwai baki za su zo alhaji aminu wannan jallabiyar za ka sa sai ba za ka sa wannan jallabiya ba sai za ka ɗauko wani yadi ne wanda yake mai zafi ka sa don kada a raina sa kuma daidai ne sai to ai ko malami ne kima in ya samu dama zai sa yadi mai zafi don kada a raina shi tun da ba sadaka yalla ba ne a da yin ana karatu irin wannan sai ga mai jefa 200 mai jefa abin nan in naga ya taru sai in tattara sa ina bayani da haka ne mutum zai je yi tafani da yanzu an wuce wannan lokaci insha Allah ta'ala to don haka a sha'ayar ana nufin manya-manyan alamu na addini to akwai ragowansu da suka rage hatta ja amru bin al-hayyin ra'isu khuza'a har sai da wani babban mutum ana kiransa amru bin luhai al-khuzai shine shugaban kabilan khuza khuza kusa da makka suka zauna wa kana qad nasha ala amrin azim min al-ma'ruf shi ya tashi a bisa kyautatawa ne shi ba a masa shaida da aikin banza ba mutumin kirki ne a lokacin jahiliya kuma wa sadaqa wal hirsi ala umuri din yana yawan yin sadaka da alheri yana da kwaɗayi bisa al'amuran addini yana ƙoƙarin kiyayewa sai mutane suka girmama shi fa habbahun na mutane suka kaunace shi saboda yan mutum yana alheri yana abin nan dole mutane za su kaunace shi wannan ka'ida ce kamar yadda in kana tsiya kuma mutane za su ji haushinka yasa ake son ka samu dama ka dinga kyauta ka rinka yin sadaka kyauta ana ba da yamuwa ne da dangi sadaka kuma ana ba da mabukata to da kyauta da sadaka wacce ta filada yanzu wani dangin kan kace ga sadaka ba zai karfa ba sai in kace masa ga kyauta to wacce ta filada sadaka kyauta ta filada saboda me saboda ana ba da dangi akwai aya ko hadisi alhali wajen sadaka kuma an ce masalul ladina yunfiquna ma'alahum fi sabilillah ka masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha kaga wallahu yudha'ifu liman yasha dinna ko ba san iyakacin sa ba shine aka fassara a hadisin Abu Huraira man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyibin taqabbala Allahu bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabi ahadukum falluwa hatta takuna mithla jabal kai kaga wannan hadisi yadda ya fassara ba san yawan ladan da za a bayar ba anyway da kyauta da sadaka duka Allah shine ke bada lada akan abinda yake nema mutum ya kasance yana da kikkiawar niyya ko dan uwanka ne zaka baki sadaka ba sai ka bayyana ba eh ba sai ka bayyana ba saboda haka ko kyauta ko sadaka duk wanda kai musulunci ya kwadaitar da aiwatar don haka amur bin luhayi al-khuzai shi ya dauki wannan haka ya taki mutum ne mai kyauta mutum ne mai alheri kuma yana kiyaye ka'idodin addini daidai gwargwado saboda haka sai yayi mutunci yayi daraja sai dai kuma an samu akasi da yake yayi ne kafin zuwan annabi shi kuma kawai abin da yayi masa shine yake daukawa sai mutane suka bi haka fahabbahu nasu wadanu lahu mutane suka kaunace ki kuma suka mika masa wuya zannan milhu suna tsammani annahu min akabiril ulama yana daga cikin manyan malamai wa afatilil auliya yana daga cikin waliyan Allah masu daraja to shi da ya samu wannan dama sai ya shigar da wadansu abubuwa shi yasa illan da ake samu a samu jahili shine jagoran mutane a addini hatsari ne babba dun bidi'o'i kan za su yi barkatai misali za ga wani bawan Allah hakan nan ya dan yi abin nan da ya yi ritaya a da in mutum ya yi ritaya sai ya dawo masallaci da wani katon tarbi sai ya koma gefen masallaci yana ta jan tarbi bayan ba shekarun baya ya gama cuwacuwan da zai yi waɗansu cuwacuwan ma ya manta su don ko an ce bayani ba zai iya yin bayanin su wallahi ya manta amma dai ya yi rita yanzu ya dawo masallaci haka kawai sai ga bayan la'asar ya take yana waɗansu na filfili yana ta jin tarbi ko ka masa magana ba zai amsa ba amma in ka tambayi shi hujja kuma fa baya da aya baya da hadisi to irin wannan sai ya sa waɗansu sai su yi sha'awa sai su ɗauka wanda ya ɗauka kuma sai ya ƙara wani abu shi ma sai ya zo yana karantarwa yana ce ai in ka yi ritaya ka samo tarbi wanda ka gada daga kakanka ka rike ka zo masallaci irin daidai karfe biyar din nan ka tashi kai na fila raka a goma to duk wato wanda ka yi aikin gwamnati shekara talatin da biyar ka je lahira ba abin da zai faru amma akwai aya akwai hadisi to yana faɗan haka wani zai rike shi ma yana rikewa in zai kai ma wani sai ya ƙara to haka za a yi ta tafiya idan wannan ya yi tasiri a cikin mutane duk wanda ya zo zai goge musu aiki ne to da haka aka samu bidiyoyi iri daban-daban dalilin da ya sa wasu malamai suke inkarin abin da rabia tula da wuya ta yi kenan baiwar Allah ce amma walansu abubuwa da ta zo ta yi babu ilimi a kai shi ko wanda baya da ilimi mustahabi zai maike ki farilla farilla kuma zai maike ki mustahabi matsalar kenan wannan yana daga cikin abin da ya kawo bid'a kamar yadda Imam al-Faqihani ya ambata a cikin littafin al-Muwafaqat na Imam al-Shatibi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala to abin da ya faru ga Amr bin Luhay kenan kuma innahu safara ila Sham sai Amr bin Luhay al-Khuzai sai ya tafi ya je kasan Sham wa ra'ahu ya'buduna al-awtada sai ya gansu suna bautan gumaka fasana zalika wa zannahu haqqa kawai sai abin ya baki ka'awa sai ya ga abin yayi kyau maimakon Allah da zaka bauta masa baya kusa baka ganin sa baka iya taba ki to ga wanda ake tabawa saboda haka sai ya tsammanin abu ne mai kyau lianna shama shi ya kafa hujja da cewa kafan sha mahallu rusuli wal kutubi ƙasa ce ta manzanni da littafai Allah ta'ala ya aiko manzanni da yawa da kuma littafai sai dai dama yawan manzannin Allah suna da yawa akwai waɗanda alkur'ani ya ambata mana akwai waɗanda bai ambata ba haka ma littafai na Allah subhanahu wa ta'ala sai dai akwai shahararru a cikin su shahararru aka ce guda nawa ne wanda aka ambace su annabawa guda 20 da eh wa fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di akrim ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا بالكفل آدم بالمختار ككتم وفي تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر وتكن تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ودرجات من نشاء هذا كرشن آيوين الله أمتي بدأ ما شاتقا wa yabqa sabatun wa hum banda guda bakwai sune wadanda Idrisu Hudu Shuaib Salih har aje bil muktari ka katimu zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam don a cikin wadannan ayoyi ba ambata ba ayan da ta ambaci annabi a can gefe ne Muhammadun Rasulullah wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul da makamantansu na'am to kaga littafai ma waɗanda aka ambata mana su ko Ibrahim wa Musa at-Taurat wal Injil wal Qur'an wal Furqan aw huwa al Qur'an kadhalik na'am to tunda ya ga kasar Sham kasa ce ta annabawa da manzanni ga littafai yaga kuma suna bautan gumaka sai ya wannan yana da kyau shi ma bari ya samu babban gunki guda daya fa kadima ma'ahu bi hubal shi ya fara samo gunkin hubal hubal shi ne babban gunki na larabawa kafin zuwan annabi abin ni maka ba shi a dakin kaba aka sa shi a saman dakin kaba shi kadai ne a saman dakin kaba hubal waje alahu fi jawfil kaba ya sanya ki sama ta san saman dakin kaba ko wani dan rami haka aka daura shi a wajen amma da farko cikin dakin kaba aka sa shi daga ba suka mayar da shi saman dakin kaba shine kogan ogoji saboda cikin ɗakin kafa an ba da dama a sanya gumaka kamar wajen ɗari uku to shi ogan ogogin yana sama yasa da aka yi yakin uhud abu sufiyan da shi da mutanensa suka fatattaki musulmi ga barin fagen daga waza Allah da sahabbai waɗanda ba su da yawa suka hau kan dutsen Uhud ba Jabal Rumatu ba don yana jin Jabal Rumatu bai wuce kamar masallacin nan ba masallacin nan yana da girma amma Jabal Rumatu bai wuce kamar masallacin nan ba yana yana zagwayewa shine wanda yake hawan saman sa amma ainihin dutsen Uhudu in ka gangi tun daga wannan dungu sai ya dangana da wancan dungu don ba za ka iya ma hawa ba to wajen ne fa annabi da shi da mutane suka tsere suka je amma sai da Abu Sufyan da mutanen suka je kusa da wajen yana cewa tunda ya ji magana su suna sama suna magana yana magana ina yake tambayan su afil qaumi Muhammad yace a cikin ku akwai Muhammad saboda ba na iya gane ku annabi yace kar ku amsa masa saboda amsa masa akwai hatsari kar ku amsa masa ya fil qaumi muhammad aw fil qaumi ibnu abi quhafa shin a cikin ku akwai ibnu abi quhafa annabi ya ce kar ku amsa masa kun ga wannan ya gwada ashe daga annabi sai wa sai abubakar bin abi quhafa wani matsayin fa Allah ne yake kai mutum ya kai shi kai dan hasada eh mai sa bakaken kaya ka haƙura kawai don na gaba ya yi gaba na baya ko sai tsintan ƙura ba mahula ba ƙura zai tsinta to da ya ji ba su amsa masa ba shi kuma yana ganin su ya san cewa musulmi ne zai ce a fil kawai ibn al-khattab zai ce a cikin kwakwai ibn al-khattab annabi ya ce karku amsa masa ya sake tambaya akwai ibn al-kattab yi ko ibn al-kattab ya ce eh yana nan da nan da kam ya ce na gane ce muryan ibn al-kattab ya ce saboda na san shi dama na san ba zai yi hakuri ba ya ce to kana ji ina ta tambayoyi da abin da ya ce duk waɗanda kai tambaya kai suna jinka sai ce oke to alharbu tijal ya ce daman yaƙi jan wasaki ne a badar kun kore mu a uhudu mun kore ku mun fatattake ku sannan yana son sanar da ku idan kun sauko za ku ga mutanen ku gawawakin ku an musu rauni bayan an kashe su wasu an yayyanke hannayensu da kafafuwarsu wasu an yanke kunnuwansu ya ce mutane na ne suka yi haka ni ban mutu umarni ba amma ban hana su ba saboda me saboda zamanin jahiliya akwai abin da yake in karga kashe mutum ka kashe shi menene kuma na ka zo ka yi masa rotsai tamsil iri daban-daban ya ce to wato wannan ya dan gwada cewa abin da aka yi shi dai ba da umarninsa aka yi ba don idan sun gani zai bata musu rai ina ya ce to shi kenan shine ya amfani da wata kalma dalilin da ya sa na kawo mana wannan ya ce wujila hubal wujila hubal a nan ne annabi ya ce me ya sa ba za ku amsa masa ba ala tujibu ku amsa masa mana don ya ce hubal ya ɗaukaka gunkin hubal ya ɗaukaka shine annabi ya ce a amsa masa wannan ya gwada idan ba an taba tauhidi ba wani lokaci annabi baya mazawa sai idan an taba tauhidi sai ku yanzu ana taba limamin ka shi kenan sai ka cire faret ɗinka ka cire bel ɗinka za ka yi duka bayan an taɓa aka shiga haƙƙin Allah ya kamata a ce ka da zakaminka shi ne annabi ya ce ala tujibuhu qalu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah ya ya zamu amsa masa yace ku ce Allahu ala wa jal tunda ya ce shi mubal ya girmama to ku ce Allah ya fi shi girma shine madaukaki to hubal din nan wato babban gunki ne a wajen su shine oga kwata-kwata ya sa aka ɗora shi a dakin kaba to wanda ya fara kawo shi shine amru bin luhai kuma yana kawo masa karɓa hannu biyu biyu saboda me saboda shi mutumin kirki ne inda aka samu matsalar kenan saboda ki mutumin kirki ne kuma ya riga ya dasu a zukatansu saboda ke kara da karu yana tare da su yana kyautata musu wajalahu fi jawfil ka'aba wa da'a ahla makkah ila shirki billah a lokacin da ya kira mutanen makka yace su yi shirka da Allah fa ajabuhu suka amsa masa thumma lam yalbas ahlul hijaz kai karke mutanen tsibirin larabawa ka kaf gaba da kewayen makka da madina an tabi'u ahla makka sai suka yi biyayya wa mutanen makka li'annahum ulatul baiti wa ahlil haram saboda su ne majibinta ɗakin Allah kuma su ne majibinta haraman aminan wa yutaqaffafu nasu min hawlihim harami na makka harami amintacce wanda sun yadda da wannan saboda sun gaje shi shekara da shekara sun san wajen addini ne to masu addinin sun yi adopting din wata ɗabi'a ya kaga ba wanda zai zo ya ce ba zai ɗauka ba to kun ji dalilin da yasa aka samu bautan gumaka ke wata rana annabi yana faɗa masa habai ya ce ya yi mafarki ya ga amur bin luhayya cikin gidan wuta ya ji rukas abin nan yana jan ka hanjin cikinsa a gidan wuta saboda me huwa awwalu man bahara al-bahira wa sayyaba sa'iba ma bahiratan wala sa'ibatan wala hamin shine farkon wanda ya fara wani yasa duk abin da kai na barna to duk wanda ya zo ya koyi da kai kana da commission dai idan ka tuba kafin ka bar duniya sai ka tuba amma duk da haka aka samu waɗansu jairai suka ce su ba su yarda da tubanka ba suka bi abin da ka sunnanta na tsiya to nan ne za ka dan samu sauki amma duk da haka ran takin kiyama za a tara su kai ma za a tattaro ka sai dai in kai tawbatan nasuha shikenan ka kubuta Allah ya samu dace to wa kana hubal wannan gunki na hubal din nan da yake magana min al-aqiq al-ahmar daga dutse ne wanda yake ja al-aqiq anan dutse yake nufi eh dutse ne wanda aka same shi abin sha'awa kawai sai wani ya sassaka ya mai da shi gunki ala surati insanin wanda aka yi a suran dan adam amma kuma an zo da ki garin yaya maksural yadil yumna hannunsa na dama ya karye a darakatu quraishun kazale haka quraishawa suka same shi faja'alu lahu yadan min zahabin saboda tsaban girmamawa sai suka sa wani ya kwatanta hannu na zinare aka manna masa sai kun ga kenan Allah Allah su yana da tsofane tsofane to yanzu kai a wajenka mai Allah yake nema eh ba abin da yake nema an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a shine ku bauta masa ba tare da kun yi shirka da shi da wani abu ba ko ba haka bane eh amma Allah yana neman arziki yana neman a ciyar da shi yana neman wani abu inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin a wata aya ma da aka ce ha antum haula'i tud'auna litunfiqu في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم abin da aya ta faɗa kenan kuma Allah da ya ce ka bauta masa amfanin naka ne eh Allah baya bukatan ka tara masa arziki ko wani abu makamancin wannan ko ka gina masallaci na naira miliyan nawa ne ai baka burge Allah ba eh in ka gina masallaci na miliyan kaza da miliyoyin aka haife ka a ina ka samu a duniyar wa a a to saboda haka waɗannan su allolin su masu bukata ne wa kana awwala sanamin lil mushriqina wannan shine farkon gunki na mushrikai na makka na quraikawa sannan wa a'azamahu wa aqdaqahu indahu kuma wanda suka fi girmama shi kuma suka fi tsarkake shi to bayan nan wa min aqdami asnamihim yana daga cikin kofin gumaka na quraikawa akwai mana alqur'ani ya ambace shi كانت لهذيل وخزاعة wannan gunki na kabilan Fuzaili da Kuza'a bayan babban ya gabata to sai yana nema masa mataimaka wa kanat bil mushallal wannan gunki na manat an ajiye ta ne a mushallal ala sahil al bahr al ahmar a gefen gatin red sea red sea wato jan kogi kenan na larabawa hazwa kudai ta bangaren kudai wal mushallal saniyatu jabalin kusan wani dutse ne haka mai tsini yuhbatu minha ila kudai wanda ake gangarowa zuwa kudai kuma takadu lata bayan mana kuma sai suka yi gunkin la wato lata din nan kusan an ce Allah suka ce to namijin Allah shine Allah manat namiji ne na almannan shine aka ce manat kaman uzza wato mace ce ta me al'aziz ina fata an gani amma dai sun mai da gumakan mata gaba daya kamar yadda alkur'ani ya ambata to mataka zon lata fi fa'if gunkin lata kuma yana fa'ifa shi ma wani kirgegen gunki ne wa kanat li faqir na kabilan faqifawa banu faqir wa kanat fi mawdi manarati masjid al-ta'if al-yusra a da yana wurin husumiyyar masallacin ba'in ta ɓangaren haguna annabi ne ya sa aka je aka rusa gunkin sun matakazul uzza sa'an nan suka rike gunkin uzza biwadi nakla a kamiya a kwarin nakla biwadi nakla sunan wani gari ne na sha ko ka za ta irkin ta ɓangaren za ta irin wa kana bi quraishin wa bani kinana wannan gunkin na ƙuraikawa ne da banu kinana ma kasiri min alqaba'il al-ukra tare da waɗansu kabilu to kaga waɗannan gumaka guda nawa kenan Allah ya ambace su a fara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan abinda Allah ya ce duka shirme ne gunki na farko shine mana lokacin da annabi ya fatu makka za mu samu a gaba sai ya tura khalid bin walid domin gunkin mana in ba fili yake ba ɗaki ne sai an shiga ɗaki sun kwaikwayi irin ginin ɗakin kaba ba hubal an sanya ki a ɗakin kaba ba to manat ma sai aka yi mata kaba shine aka tura khalid bin walid radiyallahu anhu maza Allah ya ce a je a rusa don ba a rusa ba tauhidi ba zai zauna ba shine ya je rusa wajen bayan ya rusa ya dawo ya ce ma annabi ya rusa maza Allah ya ce me ka gani ya ce ni ban ga komai ba ya ce baka rusa malatu ba na ki komawa ce ban rusa ba ya ce baka rusa ba tunda ba abin da ka gani shine ya sake komawa da ya sake komawa sai ya haɗu da ɗaya daga cikin masu kulawa da wajen sai ya tare ki kuma yadda ya rusa wajen sai ya sake samun wajen kamar yadda ya rusa shi aka yi wannan fa yayi kama da da idan ana hanyoyi ana gyaran hanyoyi sai a cire bishiya bayan an cire bishiya ana ba mu labari ba shi gani sai a zo a samu takoma haka ne ko sai a samu takoma da tushenta a ce wannan akwai aljanu dama manya-manyan bishiyoyi akwai aljanu ai waɗanda abubuwa na zamani su ne suka yi tarazana aljanna su kuma da suka rasa wajen fakewa sai suka dawo cikin mutane suna tarazana su domin yanzu yadda cututtukan aljanu suka yi yawa a da babu irin waɗannan cututtuka da yawa masu tabin hankali da masu hauka za ga ba su da yawa a shekaru hamsin sittin saba'in tamanin da suka wuce yanzu kuma kusan birjin Allah kyauta to shi ne ya tare shi ya tare Khalid bin Walid shi kuma ya zo a kusace ya ce ka bani waje ko in fara gamawa da kai shi ne da ya je sai wata mata baka kirin sai ta fito aka ce sa'iru ra'asi kanta buzaizai dai kaman kan dan bamali bamali yaya ne kan bamali yake eh a'a malam usman yayi rawa ne da kake ce kake ce kai karin bayani ai kaman ku ne ma nake tsammani mai yawa zamanin ku kun dan yi disko haka eh eh akwai okay kadan kawo wani labari ne da ba mu fita daga maudu'i zikina yana ganin ta sai bita ita ce aljanan mana saboda gumakan ba su zauna haka kawai ba sai da aka samu waɗansu aljanu wani lokacin kaje ka yi magana su suke amsawa kuma ba a ganin su sai saboda aljanu ba a ganin su shi ne ta fito khalid bin walid ya tinkare ta shi ne sai da ya raba ta yi gunduwa-gunduwa da ita ya ce tawagansa su tarwatsa da suka sake tarwatsa wajen shine sai ya koma kan shugaban wanda ya tare ya ce yaya ya ce yanzu kan aslamtu lillahi ya ce yanzu kan na yi na karbi musulunci ya ce shi bai taɓa tsammanin cewa manata ɗin nan za a kake ta ba zai yi ba ya sa da kalib bin walid ya koma ya faɗa ma annabi sai manzo Allah ya ce ya ce lalle ta karusa ɗaya gunkin kuma ka tura amr bin al-as shi ma da ya ji abin da ya faru to haka annabi ya ta turawa za mu samu bayan fatuku makka abubuwan da suka faru waɗanda suke da muhimmanci wa kanat hadhihi al-asnam ath-thalatha kun ga waɗannan gumaka guda uku manat da allah da kuma al-uzza akbaru awtan al-arab sune manya manyan gumakan larabawa kuma kasura fihi mushir sai kirka ta yawa cikin larabawa wa kasurat al-awsan fi kulli buqa aka samu gumaka kuma a kowane bigire wa yuzkaru ana ambatawa anna amr bin luhayy shi wannan bawan Allah amr bin luhayy kana lahu ra'iyyun min aljin yana da aboki daga cikin aljannu eh ana iya samu ko a yanzu ana iya samu kana da aboki cikin aljannu ya ringa kawo maka kudi in ba na sata bane zaka ce halak malak in kuma na sata ne in kuje lahira za ku yi bayani tunda dama ya Allah ya fada وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان إن سوى إيه؟ الجن والإنس أكي مغنى amma za ka iya samun aljani zai je ya aikin kwadugo ko ya wani aiki yana da kuɗi ya rinka baka kuɗi kana kankewa babu matsala amma in na mutane yake satowa to kai ma an ka je lahira za ka yi ƙarin bayani eh ai ba hana ka abokantaka da aljani ba sai dai wajen aure ne ka samu wata aljana za ka yi aure to waye waliyinka waye waliyinta ya za a yi siga akwai matsala mana akwai matsala tun da layinku ba ɗaya ba ne to shi yana da aboki daga cikin aljanu ana cewa duk abin da yake yi aljanin nan ne ke sake yake kamar ya rike masa amana kamar dan amana ne eh wanda fa labari yake bayarwa kuma fa akbarahu amma da yake kawai Allah ya kaddara ki zai yi dalilin batar da mutane ne da yawa fa akbarahu sai ya baki labari anna asnama qaumi nuhin yace to ba kun dauko hubal ba ga manan ga Allah ga al-uzza sai ce to ina baka labari akwai wasu manya-manyan gumaka na mutanen annabi Nuhu tun farkon duniya yace na san inda suke suna bitsine ne a Jidda ka je wajen tudu kaza ka sa ai ta tonewa saboda ikon da Allah ya baka idan aka tattone za ku samu waɗannan gumakan zamanin annabi Nuhu a wajen aka bizine su ka ɗauko in ka ɗauko ka kawo wa mutanen ka sau sunan ka ba zai bace ba har duniya ta nade wani abin mamaki ana zuwa kuwa ka ja ka tone sai ga kuma waddan wasu wa'an wa ya gusa wa ya kuka wa nasara sai ga sun nan an ciro ya sa ka ce aljanu sukan taimaka wa mutum wajen biyayya wa Allah kuma sukan taimaka wa mutum wajen saba wa Allah amma mafiya yawan sun ba ya hankali ba sukan sa mutum ne ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai ka biya hankali za ku ga mutumin da zai zo yana bada magani aljannu ne za ka ga suna baki suna abin nan kwarai yana sha kuma ana amfani da magani sai ga warki ko namiji ko mace sai maka zo malam kuma me ya dame ka ta ce ai ciwon ciki ne sai to ciwon cikin nan Allah ya da akwai maganin da zan baka sai ya ja ka kuje jeji sai sai kaga wannan ganye ibi wannan ganye daddaka shi ka jika in ka sha shikenan wannan ciwon ciki ka warke kuma kana sha sai ka warke gaba daya to kaga duk matan da ta baka wannan magani ko namijin da ya baka wannan magani duk abin da ya nema a wajen ka zaka baki to sai dai kuma fiya yawa waɗannan sai a zuwa ce ko kada su yi sallan masu ba ko idan namiji ne a ce ko matarsa tana jinin al'ada ya tara da ita dun ba ya tarawa da ita to waɗannan aljanun za su rabu da shi eh kuma mutum zai yi kuɗi bayan ya yi kuɗi idan ya saba musu zai tsiyace sai su sanya shi abubuwa na shirka wani ko da malami ne sai aljanun su sa shi su ce to in kana so ka yi tsirara ka taka qur'ani irin rubutun hannu din nan ka bude ki talatin anan talatin anan sai ka taka da lokacin da zai yi ba idan mutane zai yi ba ai ba idan mutane zai yi ba to sai a sassanya su kaga waɗannan da suke abin nan halaka ce mummunar halaka to da haka ne kuma sai a shiga tsafi sai ga mutum ya wayi gari ya zama matsaki ai gwargwadon cin tsafinka gwargwadon zurfinka wajen kafirci da shirka wanda ya fi zurfafa wajen kafirci da shirka tsafinsa ya fi zafi da ibaratun mukura Allah ya kyauta. To wannan dai ya daɗa halakar da Amr bin Luhayyi. Shi kuma ya faɗa wa mutanensa suka je suka tono. Fa akbarahu ya baki labari anna nama qaumi Nuhin gumakan mutanen Annabi Nuh. Tsakanin Annabi Nuhu da zamanin Amr bin Luhayyi tun da tsakaninsa da manzo Allah babu nisa. Shekaru nawa ne? Ba fa wanda ya san shekarun sai Allah. Amma ka duba ka gani aljanu da fitina suka ce za a samu gunkin waddan wasuwa amma ya huta wa ya uka wa nasa madafuna bi judda an bizne su a jidda ko judda ko a yanzu ma laraba haka ne in ka fito daga masallacin makka musamman za ka je misfala mutum ya sauko za ka jana jidda jidda jidda judda judda judda saboda kilomita sun ba su da yawa wani daga jiddan ya ga dama zai zo ya magariba da isha'i fa kullum ya koma ya zo makka ya yi magariba da isha'i ya koma saboda ba su cika takura mutane ba saboda haka aje jidda kun ga tsakanin jidda da makka ba nisa fataha fastasaraha yaje da mutanensa ya tone wajen kuma auradaha ila tihama ya bidiro da su zuwa tihama falamma ja alhajj lokacin da aikin hajji ya zo akwai aikin haji na jahiliya da za mu karanta karin bayani al yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu dafa'aha ila al qaba'ir dama lokacin babban taro ne to waɗannan gumaka guda biyar sai ya bada su ga kabilu to tunda kuma suna girmama shi suna martaba shi duk abin da ya ba su sukan karba hannu biyu fa zahabat biha ila awtaniha yace bari mu rarraba muku tunda mu makka ga hubal a ta'ifa kuma ta'ifa tsakanin makka da ta'ifa babu nisa eh ga gunki a can ga manata ga lata ga uzza to kuma bari a ba ku naku fa amma wat amma gunkin waddu fa kanat li kalafin kabilan kalaf su suka karba bijarfin bidawmatil jandal min afrika suka tafi da wannan gunki kasan mimma yalil iraq tsakanin su da kasan iraqi wa amma suwa amma gunkin suwa fa kanat li hudayl bin mudrika aka ba da kabilan hudayl bin mudrika bi makanin yuqalu lahu ruha a wurin da yake kiran sa ruha min ardil hijaz su suna tsibirin larabawa min jihati sahil bi qurbi makka ta bakin gaci bakin ruwa kusa da makka وما يقول فكانت لبني بطي من بني مرار aka ba da wannan gunki ga bani bufai bangaren banu muro bil jurfi inda saba suka je kasan saba kasan yamen kenan tun da alkurani ya ambaci saba su shahararru ne lakar kana li sabayin fi maskanihim aya wa amma ya'uq amma gunkin ya'uq fa kana li hamdana aka ba da kabilan hamdan fi qaryati khaywan min ardil yaman ta ɗaya bangaren yaman saboda yaman tana da faɗi wa khaywan batnun min hamdan khaywan bangare ne na hamdan wa amma nasr amma gunkin nasr fa kanat li himyar wannan an ba da kabilan himyar li ali zil kala fi ardi himyar sarakunan gasasina wa kad takadu li hadhihi tawagit buyuta kuma su sai suka je suka gina ɗakuna ga waɗannan gumaka kanu ya azimunaha suna girmama ɗakunan ka ta'zimil Kaaba kamar yadda suke girmama ɗakin Kaaba wa kanat laha kadana wa hujja suna da masu musu hidima da masu gaji masu tsaro wa kanat tuhda laha ana kai wani kyauta ko sadaka kama yuhda lil Kaaba kamar yadda ake bada sadaka a Kaaba ba gashi masallatai ba ba ga ana bada sadaka ana kaza ai kutunkucin haka ne saboda hidiman da ake yi مع اعترافهم بفضل الكعبة عليها tare da itirafin su cewa ɗakin kaba ya fi duk waɗannan ɗakuna kamar yadda gunkin kubal shi kuma shine kogan ogoki na ainihin gumaka gaba daya wa kasarat qaba'il ukra ala nafsi tariq yasa aka samu waɗansu kabilu na larabawa kuma suka bi wannan hanya fa takazat laha asnaman aliha suka riƙi gumaka abin bauta wa banat laha buyutan mislaha suka gina musu ɗakuna kwatankwacin irin wannan fakana min ha zulkhalasa a cikin su akwai zulkhalasa li jawtin wa qat'an wa bujaila bi biladihim min ardil yaman a ƙasan su ƙasan yaman bi tabala baina makka wal yaman tabala kafin ka kai yaman din bayan ka bar makka wa kanat tilkul li bani tayyib akwai ainihin ɗakin gunkin fil ga bani tayyib wa man yaliha baina jabalai tsayi wato wanda yake suke tare da su tsakanin duwatsun kwai na salma wa aja mun karanta su a can baya shi yasa ya ambata mana kabilu da wuraren su daban-daban wa kana min hariya akwai ɗakin gunki riyam sai kuma bi san'a eh wato riyam baitun bi san'a a birnin san'a li ahli yemen وهمية لهمية وكانت منها رضاء سنة أقوي رضاء بيت لبني ربيع بن كعب بن سعد بن زيد شيما تاكي نينا قنكي نبني ربيع بن كعب بن سعد بن زيد منات بني تميم قبيلا بني تميم وكان منها الكعبات saboda haka an samu ɗakuna na ka'aban ka'aban ba guda ɗaya bane an samu kabu da yawa li bakarin wa taglif ibnai wa'il wani iya bi sanda ga waɗansu wannan kamar yadda tarihi ya nuna wa kana li dawtin aidan sana kabilan daw suna da gunki yuqalu lahu dhul kaffain ana kiransa ma abokin kaffain ta fuka guda biyu wa li bani bakar wa malik wa malkan abna'u kinana sana sannan bakar da malik da ainihin malkan ya'yan kinana wato zuriyan annabi tunda annabi ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi bani kinana min zuriyati isma'il mun karanta hadisin a can baya na'am kuma suna da gunki yuqalu lahu sa'ad kuna sa'ad wa kana li qaumin min udra sanamun yuqalu lahu sham kabilan udra suna da gunki da yake kiransa kan yasa wani malami ya taba ce ma wani menene sunan kai ce sham ce sunan gunki ne ai ce la haula wala quwwata illa billah sai hankalinsa ya taki yace amma an ce shamsu rana ne sunan gunki ne sunanka asali shamsu ai ba ba suna bane lakabi ne shamsuddin ne da farko da su suna ce shamsu zamani kamaru zamani badaru zamani in mutum ya yi tasiri ya shahara ya yi suna to mawaƙansu sai su rinka ya baki da cewa ai shi ne ranan zamani ko tauraron zamani ko watan zamani ya kaga yabo ne kamar a zo a ce maka zaki ne dan zaki to kai din zaki ne dabba ce babanka dabba ne ai ba dabba bane amma a ce zaki dan zaki wannan shi ake kiransa metaphor wato shine wajen yabo almada eh almada a cikin abin nan larabci kuma yana ɓangaren buga misali tashbihi ne tashbihi ne to saboda haka shi wancan gunkin an kira shi da shamsu ne amma asalin sunan shamsu rana ne shamsu rana ne musamman kuma shazumami wa kana li kaulan sanamu kaulan kuma suna da gunki yuqalu lahu umya umyanir ana kiransa umyan yace wa hakaza intasharatil asnam wa duwarul asnam fi jaziratil arab yanzu a dunkule ya ambata mana ya ce haka gumaka da ɗakunan gumaka suka wasu a jazirar larabawa karfa kumanta addinin suna asali addinin annabi ibrahim ne suke to ga wani amur bin luhai ya zubi ya canza musu abubuwa sai ya canza musu hatta fara li kulli kabila sana har ya aka wayi gari li kulli kabila wato kowace kabila kuma fi kulli baitin min hasana sannan a kowane gida akwai gunki sai aka zo ma yaran gidan su ma ana ba su gunki amma sai a yi gunkin dabino gunkin dabino sai a ba da yara wai ana koya musu dauriya dabino ne za a cire kwallon a cire kwallon aka cire kwallon sai a sai a daddaka shi in aka daddaka shi sai a tsora musu shi sai a ba su shi su ringa kulawa da shi shine sayyidina Umar yana ba da labari sai lokacin da suke yara yace da daddare idan suka tashi yunwa ya dame su eh sai su balle hannun gunkin sai su ce sai su ce yi hakuri yi hakuri yi hakuri su lallaba ki yace wani gunkin ma cinye shi za a yi gaba da yace shi yasa suke daukan kyalle suke rufe gunki da in gari ya waye sai a rufe gunki da daddare sai a bude saboda an barke abu abin nan a bude da rana iyaye suka shigo za su ce ya baya da ya baya da kafa ya gunkin bai da kai to yunwa ta sa an cinye kai din tunda na dabino ne ana koya wa yara irin wannan gumaka ai ko mu ma lokacin da muke yara da tunkuza haka baka tunkuza ko irin abin da ake nakiya ya kake yi ba ka kallon suran ta wani abu sai ka je ka je an jima sai ka gudure hannu sai ka ci an jima sai ka gudure wani waje sai ka ci irin wannan yana daga cikin abin da mutum yake tunawa idan shekaru suka yi masa yawa waɗansu akwai hikima cikin haka waɗansu kuma babu hikima amma dai yana gwada yaranta saboda yaranta yana da daɗi duk abin da kai kana yaranta Allah ba zai kama ka ba ran takin kiyama tunda yanzu na san haka zo ana bincike duk yarantan da muka yi ina jin ba wanda ba barawo ba ne ba wanda bai yi sata ba Rani Aminu ko baka yi ba eh a zo a ta neman abu daga nan ka sace kai shiru abinka kuma mai yawa ma kana wajen kakar ka a ɗora maka ta ce wallahi zan bar gidan nan wallahi ba ku isa ba ka san ko babanka ne bai sai ya ɗora maka sata ba kuma kai kaje an je an boye abu kaje ka cinye kuma yaro haka Allah ya yi shi dama a ɗauke wannan a ɗauke wannan a ɗauke wannan yasa yanzu ka zo ka zauna sai kai ta istighfari waɗanda kai musu sata kai ta nema musu gafaran Allah duk da kasancewa babu hisabi a kai in mutum ya balaga shi ne akwai hisabi amma in bai balaga ba babu hisabi a kai na amma masjidul haram amma kun ga masallaci mai alfarma na kaba fa kanu kad mala'uhu bil asnam sai da aka wayi gare sun cika shi da gumaka ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة يا عند النبي يتبين مكة وجد حول البيت sai da ya samu a cikin ɗakin kaba talata mi'atin wa sittina sanama sai da ya samu gumaka ɗari uku da sittin fa ja'ala yatanuha bi udin fi yadi sai annabi ya kasance yana zunguran su da sannan da yake hannunsa hatta ta sa kafa sai da suka fafaɗi tun da annabi ya tinkaro tun da sun hana shi shiga ya shiga ƙarfi da yaji da ya tinkaro bai tsaya ko ina ba sai a ɗakin kaba yana zuwa ɗakin kaba tun da ya riga ya dangana da ɗakin kaba ya riga ya ci birnin makka shi yasa ya ce duk wani mai makamin da zai daga ya faɗa ya shekara ya faɗa tun da already ya riga ya shiga ɗakin kaba shi ne ya ce a kira masa ainihin usman aljumahi wanda yake rike da makullan ɗakin kaba aka kira ki yana bari saboda ba yadda ya iya annabi ya ce ba ni makullan ya karɓi makullan ya bune ɗakin kaba ya shiga tunda ya riga ya samu fawa ya mamaye kowa shine yana kiga ya ga gumaka 360 har da wanda bai sani ba duk an tsara ga kuma hotuna surori domin hatta annabi Ibrahim da annabi Ismail da ɗansa an turanta su ya samu ma mun tashi mun samu turan annabi Ibrahim da annabi Ismail da ragon da aka kawo ga an kada annabi Ismail za a yanka shi ga rago mala'ika ya zo da kuke ku ba ku ga wannan hoton ba eh da duk waɗanda suka je ko makka ne ko ina ne za su sayo duk alhadin da bai sayo ba to bai je makka ba a da kun ga kenan an shigo da waɗansu abubuwa alhali fa da annabi ya gani sai da ya sa ka gode ya ce ƙarya suke saboda babu wanda ya sai suranta annabi ibrahim ga yadda yake a zane ya ce ga yadda yake a zamanin ba su isa ba saboda zamani ya yi tsawo tsakanin annabi da annabi ibrahim fa kakanni guda talatin da tara ne to kowane kaka in ma shekara hamsin ya yi kana ganin shekaru nawa kenan tana ce ga wani da zai zana annabi Ibrahim ko annabi Ismail to shine ya dauki sanda yana cewa ga al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa ga al-haq wa zahaqa al-batil eh gaskiya ta zo kuma ƙarya ta lalace zaman ƙarya lalacewa take ba za ta dawo ba ya zuzzungure su gaba daya bayan ya zuzzungure su yace a tattare su wannan zanen mutum mutumin da aka yi na annabi Ibrahim da annabi Ismail ya ce a kyare su aka kyare nika ina jin ma ya haddana annabi Adam ma annabi Adam ma an suranta shi ko lokacin da muke yara muna ce ashe annabi Adam haka yake kawai surantawa ne aka yi to ga annabi Isa ma ga nana Maryam ai su ma duk akwai zanen su ko annabi Isa ga nana Maryam ga mala'ikan da yazo ya dauki annabi Isa kaza kaza kaza to wannan ko yara kanana ne a musulunci an ce babu wannan ba yadda da wannan ba yadda da wannan ba kai dai ka bada labari yadda qur'ani ya bada labari ko yadda hadisi ka bada labari amma wai ka kwatanta ka ce bari ka zana ba daidai bane ba daidai bane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka zana shi ka ce ga yadda yake ƙarya kake yi ba daidai bane saboda bude wata kofar fitina ce daban don haka annabi ya yi amfani da sandansa duk ya rusa gumakan da suke ɗakin kaba sun ma'amara biha sannan ya yi umarni fa ukhrijat min al-masjid wa hurriqat aka fitar da su daga masallaci aka kokona su wa kana fi jawfil ka'bati aidan asnamun wa suwa akwai gumaka a saman ɗakin kaba da waɗansu surori min hasanamun ala surati ibrahim akwai gunkin da aka yi shi bisa suran annabi ibrahim wa sanamun ala surati isma'il da gunkin da aka yi shi bisa suran annabi Ismail alaihi salatu wa salam wa biyadihim al-azlam a hannunsu akwai kifiyoyi na neman sa'a kun ga kenan sun daura gindi wajen duba ke su ma sun yi amfani da wannan fakad uzilat hadhihi al-asnam waɗannan gumaka an busar da su wa muhiyat hadhihi suwar an goge waɗannan surori aidan yawmal fathi a ranar da manzon Allah ya ci birnin Makka karin bayani yana cin gaba wa katamadan nasu fi gayyihim amma dai mutane wato a zamanin Amr bin Luhayy da bayansa sun ci gaba cikin batansu hatta ya kula Abu Raja al-Utaridi radiyallahu anhu har Abu wato Raja al-Utaridi yana cewa kunna na Abdul Hajar yace mun kasance muna bauta ma duwatsu fa idza wajadna hajaran idan mun samu wani dutse huwa khairun min wanda yake da kyau yake da haske yake burgewa alqaina ku sai mu jefar da wancan gunkin wa akhadna al-akhar sai mu sake sako kun ga allolinsu suna canzawa kenan a to ai kaman allan dabino ne to an cinye ki an sake wani allah an cinye ki an sake wani allah gumaka kawai shine allah ta'ala ya ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala allah biha min sultan yattabi'una illa dhanna wa ma tahwala fa idza lam najid hajaran idan ba mu samu dutse ba jama'a na duk watan duk watan au duk watan au duk watan min turab yace sai mu tara tudun kasa to maji ina bi shati sai mu zo da akuya fa halabnahu da akuya ko tunkiya sai mu tatse nonon mu tatse nonon nonon ta akan wannan tudun kasa sun matsufna bihi sannan mu yi dawafi muna addu'a muna neman sa kun ga kenan abin ya kai su tunani har kirme ma sun da tunani dama haka ne in aka sake hanyar Allah fa ma za ba'da al-haqqi illa dhalal in an sake gaskiya sai bata wa jumlatul qawl mala yace a takaice inna shirka lalle shirka wa ibadatul asnami da bautawan gumaka kana akbar mazharin sun wayi gari su ne mafi girman abin da yake bayyana min mazahir dini ahlil jahiliya daga ainihin mabayyanan addinin mutanen jahiliya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi kanu yaqumuna annahum ala dini ibrahim alaihi salam wadanda suke rayawa cewa suna kan addinin annabi ibrahim abin da suka koma kenan amma fikratu shirki wa ibadatil asna amma kun ga tunani na kirka da bautan gumaka fakan nake atihim ala usasi wannan ya ginu ne a bisa tsarin annahum lamma ra'awul mala'ika yayin da su waɗannan larabawan suka ga mala'iku war rusula da manzannin Allah wan nabiyina da annabawan Allah wa ibadallahi salihin da bayin Allah salihai min al-awliya daga waliyan Allah wal aqiya da masu tsoron Allah wal qa'imina bi amalil khair da masu tsayuwa bisa ayyukan alheri lamma ra'awhum annahum aqrabu khalqillahi ilayhi yayin da suka hango cewa su ne halittun Allah mafi kusanci zuwa gare ki wa akramahum daraja kuma sun fi kowa daraja wa azamahum manzila indahu kuma sun fi kowa matsayi a wajen Allah wa annahum qad zaharat ala aydihim kuma ya bayyana bisa hannayen waɗansu daga cikin su ba'dul khawari abubuwan da suka saba ma al'ada wal karama akwai waɗansu ma sun samu karamomi ظنوا أن الله أعطاهم شيئا من القدرة والتصرف sai suka yi tsammanin Allah ya ba su wani abu ne iko da tasarrufi fi badil umur a walan su al'amura allati taktasu billahi azza wa jal ko subhanahu wa ta'ala waɗanda suka keɓanta ga Allah wato Allah ya ɗan san musu wani ɓangare na power ai dalilin da yasa ake bauta ma waliyai masu karama ana ganin kamar Allah ya ɗan ba su wani abu to su ma sun cancanta a bauta musu tunanin larabawa kenan وأنهم لأجل تصرفهم هذا كما سبب تصرف إن سكي ولأجل جاههم سبب ما تينسوا ومنزلتهم درجة عند الله أو جل الله يستحقون أن يكونوا وسطاء سنشن شنجس كسن شيطان بين الله سبحانه وتعالى مكان الله مدعوكك وبين عامة عباده da sauran bayinsa to fala yin bagili ahadin su larabawa suna garin bai dace ga kowa ba an yi na'ari da hajatahu Allah kai tsaye bijiro da bukatansa ga Allah illa bi wasitati haula'i sai ta hannun waɗannan mutane ina fata an gane yasa da aka tambayi larabawa me yasa suke bauta ma gumaka me suka ce ma na buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa su sun san cewa kananan allolin nan su sun yadda akwai Allah mahalicci sun yadda akwai Allah amma bai cancanta a masa bauta kai tsaye ba kayi kaɗan sai ka mika ta wajen waɗansu ai kamar a ce limamin ku ne ko menene sallan ka ba za ta karɓa ba ba za ta karɓu ba sai ka sai ka yi ihsani ma liman yanzu an ce sallolin ku ba za su karɓu ba sai na yadda kuna ganin me za ku bani in yadda ai zan matse ku sai na kai ku bango sai kayi kayi kayin ce da saura yayin saboda ni dan adam ne sai na nemi haukata ka ko sai na tsiyata ka ko sai na takura ka shi dan adam haka yake wai ba za a bauta mu Allah kai zai ba ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah saboda su sun fi mu kusanci zuwa ga Allah shine aka ce wannan ma shirka ne sai dai abinda aka ce maka ba za ka bauta wa Allah ba sai da wasida na ilimi amma bayan ka samu ilimi shi kenan ina ruwanka da ni ina ruwanka da liman tsari ne dai kawai aka ce ku bi liman wani lokaci fa za a bi liman sallah sai a wayi gari ma mu sallar ta tafi karkuwa ta liman ba ta karku ba ai tsari ne na Allah saboda za ka samu wani liman yana sallah yana ta tunanin wadansu abubuwa da ba ko yana sallah saboda ke Allah ramma ne bari ya dauko waje mai rikici a ce ba tare da yayi tuntube ba ya kaga yayi riya ba don Allah ba ko yana sallah kawai sai ya je ya ja su muni guda duk bayan an gaji an taki da karatu an tura lokaci shi kuma ya ta tura mu karatu Eh wato kima yanzu mun shiga hannunsa eh saboda to su abin da suke fada kenan kuma li'annahum yashfa'una lahu inda Allah wato za su yi musu ceto a wajen Allah ko za su yi ceto mai bauta musu wajen Allah wa anna Allah la yaruddu shafa'atahu kuma Allah ba zai mayar da ceton waɗannan bayi ba li ajli jahilin saboda matsayinsu كذلك لا ينبغي القيام بعبادة الله سكتي بذاتي أبوتا والله كيف إيبا إلا بواسطة هؤلاء سيتهن مدنا لأنهم بفضل مرتبتهم سبود فللا مطينسو سوف يقربونه إلى الله زلفا da sannu za su kusantar da mutum zuwa ga Allah ka ce wannan kirka ne kai dai ka nemi ilimin bauta wa Allah in ka nemi ilimin bauta wa Allah to ka bauta masa kamar yadda yayi umarni in ka kauce ma wannan hanya to kai shiga uku to shi ne a gaba kafin mu shiga fakara daga baya mana bayani bambanci tsakanin al'asnamu wal'ausanu al'asnamu gumakan da aka yi sassake su al'ausanu waɗansu mutanen da aka yi mutum mutumin don akwai bambanci don wadda wasu wa wa ya gusa wa ya uka wa nasara asalinsu manyan mutane ne suna da wuraren da suka saba suna zama da suka mutu sai wani ya ce ya za mu manta da waɗannan manyan bayin Allah kamata ya yi mu yi mutum mutumin su sai aka ce to wa zai iya suranta su sai waɗanda suka yi zamani da su suka ce za su iya suranta su sai suka suranta su shine har aka samu mutumin da ya haɗa yunƙu da wani abu ya zo ya haɗa ya yi mutumin su kaman ka musu magana su amsa amma su riga sun mutu sai aka ce wuraren da suka saba zama a jiya kamar ajiye yanzu shugaba akwai majalisan ku inda ka saba zama eh zo an san in aka zo ana neman ka za a ce aje majalisa kaza ba ku same shi a gida ba to wannan majalisan da kuke zama ko daba din a ce to ka tafi kike na matsayin ka na shugaban izala bari ayi mutum mutumin ka ta zuwa ajiya wajen ana abin nan da farko abin da aka yi kenan wannan wasu wa wa yaqusa wa yaquka wa nasra ana ganin to ana ce Allah sarki to wani sun tafi to zamani yayi tsawo sai aka wayi gari sai aka samu waɗanda suka zo za su faɗi su musu sujada amma farkon waɗanda suka yi mutum mutumin su ba su musu sujada kuma dama haka ne to daga nan kuma shi kenan sai aka ta samun matsaloli kamar yadda amru bin luhai al-kuzai ya fara zuwa da gunkin kuba da a lokacin Allah ya taimake shi aka kawo gunkin ya ce ina to ya riga ya soke kenan amma sai shi ya kawo shi kuma suna girmama shi sai suka karba hannu biyu aka kirkiro gunkin manata aka kirkiro allata aka kirkiro uzza sannan daga baya aka je aka tono waddu aka tono ya'u da ya'u da ya'u da nasra duk aka je aka tono sai ce duk waɗannan gumaka ne kuma suka yadda da shi ɗari bisa ɗari darasin mu na gaba tsarin bayani akan wannan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kukure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh